إنه ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata ashirin da tara ga watan rabi na awal shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da daya bayan jira na ba alaihi salatu wasalam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan sha daya shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba manta ba muna cikin littafinmu allu'ulu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan mun tsaya darasi na 50 da na darasi na na na 60 zamu tashi na mun tsaya darasi na 60 daidai zamu tashi darasi na 61 inda muka tsaya akan babi na 13 hadisi na 423 akan sunnoni rawatib su muka biya muka tsaya akan inda ma yake cewa babu fadlil sunani ratiba qabla al-fara'id babu da yake magana akan sunnoni zaunannin sunnoni tun kafin farilla waɗanda ake yin su kafin farilla wa ba'da hunna da bayan sallar farilla sannan kuma yake wa bayani adadu hunna da kuma bayanin adadin don biya hadisi za mu koma ta kansa guda ɗaya ne mu ci gaba da karatunmu inna ba da yake ali bin umar radiyallahu anhu ma qal sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wasallam sajdatayn qabla az-zuhr abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda yake nayi sallah tare da annabi alaihi salatu wassalam kafin azhar nayi raka'a biyu sajdatayn bi ba'da rak'atayn nayi raka'a biyu kafin azhar wa sajdatayn ba'da az-zuhr sannan kuma nayi wato raka'a biyu bayan azhar wa sajdatayn ba'da al-maghrib sannan kuma nayi raka'a biyu bayan magriba wa sajdatayn ba'da al-isha nayi biyu bayan sallar isha wa sajdatayn ba'da al-jumu'a sannan nayi biyu bayan sallar juma'a a wannan gabar saboda lokaci ya sa ba mu fada da ba amma zaka gan kana bibiya akwai ruwaya da ta nuna annabi alaihi salatu wasallam yayi hudu bayan juma'a to shi ne malamai suka ce idan mutum a masallaci zai yi to dai tashi yin sallah ya raka a hudu domin ka ɗauke hankalin wanda zai ɗauka cewa hudu kai kawai kan kai hudu ga biyu da ta zama shida ya san cewa ba wai sallar juma'a ba ce wata nafila ne idan kuma a gida ne sai kai biyu to shi kenan ka yi aiki da hadisan gaba ɗaya ka jama'a su ka yi hudu idan bayan juma'a ne kuma ba a so ana idan da sallah ka miki sai wani abu ya ginda ko dai sallama ko gaisawa da wasu ko kuma tanzihi sai ya ginda ba a so ana yi ka miki saboda zai sawa wasu wato tashwish ko kwanto dangane da abubuwan da kake aiwata ba sai su dauka sallar juma'a ce ta zama haka saboda haka wannan shine idan mutum ya amfani da wannan bane amma shi sannan ka fa ammal maghrib wal isha fa fi baiti amma magriba da isha a gida yake to anan muka faɗi fa'ida da malamin suka bana cewa wanda ya kiyaye sallah raka'a hamsin kullun kullun rawatib din nan kana yin su sallolin da muka lissafo muka ce mutum ya faro da raka'atul fajr idan ka faro da raka'atul fajr raka'a biyu sai ka zo ka hada da sallar walaha muka ce gida sannan zai zo ya ɗauki rawatib ɗinsa guda goma sha biyu wanda ake yin ga cikin kalloli shida ga goma sha biyu ya zama nawa na sha takwas sannan a tara da guda sha bakwai ta farilla sha bakwai ta farilla ga sha takwas nawa talatin da talatin da biyar ko sannan a hada da raka a hudu daban wanda ake yin ta wato a jikin sallar la'asar wanda mun gaya muku ta hadisin da daban yake za mu biya nan gaba rahimallahu ra'an sallah arba'an qabla al-asr da hudu ka abu talatin da tara sannan ga sha ɗaya da annabi yake cikin dare sun zama nawa hamsin to ibn al-qayyim yake cewa hamsin daidai ibn al-qayyim yake cewa duk wanda ya rike wannan yana yi to za ga Allah ya shiga lamarinsa Allah zai shiga lamarinsa to sai ka saba da sallah kuma kun san ɗaya hadisin nan na kudusi ya annabi alaihi salatu wassalam lokacin da wani ya zo gurin annabi alaihi salatu wassalam yana yace masa yana so murafaka da ji a aljanna cewa ya rawa ba makwabcin sa gaji gaji a aljanna ne annabi yake fa inni ala nafsika bi kathrat sujud abinda za ka yi mun kawai ka rika yawan yin wato ka taimaka mu akan kanka ta hanyar yin yawan sujjada shine ka rika yawan yin sallolin nafila aiko wani za ga a gwamnati yana da alfarma ta waje kaza da kaza wani lokacin kaje za ka ji ya ce ma babban mutum zai ce abin da nake so da kai kawai ka yi kaza to sauran ji zai ba ko su ji annabi alaihi salatu wasallam ya ce abin da nake so kawai ka yi ka rika yawan yin nafila indai kana son wannan ni kuma zan nema ma wannan alfarma saboda haka wannan yana da fawa'id sosai akwai wanda mun tattauna da su da dama wanda suka bani misalai da dama suka ce musamman karatun da muka yi satin da ya wuce ya tuno musu abubuwa da yawa a rayuwa wallahi ko kuɗi ne kake samu kaɗan sai kaga Allah ya sa ma albarka domin albarkar kuɗi shi ne za ga matsaloli ba za su zo ba misali wanda yana karɓar dubu ɗari hudu da hamsin kai dubu ɗari to sai Allah ya tsare matsalar da za ta taɓa dubu ɗari shi kuma dubu ɗari hudu gaba ɗaya ta kare ta kana shine albarka ba shine albarka to sai Allah ya sa ma albarka mutukar zaka rika bibiyar wayannan abubuwa wani ya dauka kawai zuwan kudin ne ya ta kashe ziyara ba ta ba shi bane albarka sab matsalolin ma Allah ya tare masu zaka dubu talatin talatin aka biya ku da wani ba tsumin mala ba ba komai ba kana siyan abin da ya kamata amma wallahi zaka ga kudinka suna nan shi kuma na da aka tambaye sun burwa to shine albarka Allah ya tsare ba matsaloli wanda za su zo su shiga to idan mutum yana so Allah ya shiga lamarinsa a wannan ya kiyaye rawati kuma rawati din nan kayi su masu kyau kar ka yi abu ya riba ka kiɗa kayi su masu kyau to sannan kafin mu je nan gaba kuma sallolin dare wanda za mu ji fawaid din su kuma saboda haka sunan rawati suna da fa'idodi sosai da ya kamata a kiyaye shi ta ga irin wannan ta janyo Imam Ahmad ji a rana sai ya yi nafila raka a yi uku yake Imam Ahmad bin Hanbal ɗari uku saboda kawai kuma kai dai tun da aka ce ma Imam Ahmad Imam Ahmad sunna ai ka san ba sallah za a yi mara kyau amma wallahi a wuni ɗari raka ɗari uku yake me yasa saboda daɗi suke ji yayin ganawa da Allah kana magana Allah yana baka amsa daɗi suke bi na'am karka tadaman ba lokaci guda ba a rana muka ci kamar ba bawuje ba a rana a rana guda daga kullowar rana zuwa faduwarta har zuwa kullowar alfujir shine muka ce yana yin raka a ɗari uku imam ahmad bin hanbal saboda haka yana da kyau a kiyaye irin wayan abubuwan suna sa mutum ya samu alkhairi mai yawa za mu zo mu ji ko fa'idodin wasu sallolin banda waɗannan sannan idan mutum ya je misali can wani gurin ya haɗu da yadda aka rarraba rakawoyin baka da problem domin akwai hadisai da suka yi misali wani zai ji wani malamin ya ce raka hudu kafin azahar mu kuma yanzu mun biya mai biyu kafin azahar to akwai hadisi ba ka da matsala duwa da kai ta yi domin kaga akwai wanda malaman da suke cewa sun sunan rawatin ma raka a goma akwai malaman da suka dau wannan raka a biyu kafin alfajir kaga raka a alfajir kenan eh qabl alfajir kafin alfajir kai ita kanta kafin alfajir ya bullo raka'atani qabl az-zuhuri da biyu kafin azhar wa ta'atani ba da da biyu bayan ta kaga da wannan hadisin da muka dauka kenan sannan kuma da biyu bayan magariba takwas sannan da biyu bayan ita to wanda suka dau wannan shine suka tafi akan wato raka'a goma ce rawati dan nan masu magana ta biyu suka ce a sha biyu ce saboda akwai hadisi ba da annabi alaihi salatu wasallam yake cewa wanda ya kiyaye raka goma sha biyu a rana a wuni Allah zai gina masa wani tafkekin gida a aljanna to sai suka ce raka sha biyu ce suka ƙara biyu akan azahar din nan kawai ƙari za ka cewa hudu kafin azahar biyu bayan azahar shine bambancin su da wayanta saboda haka duk wanda ka dauka yayi wasu ma malaman suka ce in baka samu damar yi bayan azhar kafin azhar din ba ka samu lokacin da kake da yalwa kai rakawoyin yayi kawai kwarai kuwa kamar yadda imamu ahmad imam muka ce imamu ahmad din yana yi tunda aka ce ma yana karkata ka san wani lokacin sai ya raka hamsin ma misali a zaman da sai ya hamsin saboda haka yana da fawa'idi a kiyaye to ake a kiyaye sallolin a wuni idan to ana yin su sosai babu jawazin nafila ke ka'iman to babin da yake bayani akan ya halatta a yi sallar nafila a tsaye wa ka'idar ko a yi ta a zaune wa fi'il ba'd raka'ati qa'iman ko a yi wani sashi na raka'ar a tsaye misali mutum yana cikin karatu ɗaya ya yi sallarsa zai raka zai yi aya ɗari kamar da za mu biya yanzu annabi alaihi salatu wasalam yana yi a sallar dare zai yi aya ɗari to zai yi aya sittin a zaune sai ya kusa cika arba'in ko saba'in ko tamanin sai ya miƙe ya ƙarasa sauran sannan ya ci gaba da sallarsa ya halatta in kuma ba wannan bai in a zaunen zai yi gaba ɗaya shi ma ya halatta shi za a sallar tarawih tahajjudi da ake yi ba wanda zai zaka ce ba za ka zo ka rika zakin limamai kawai baka ce wai yaji na bula ce ba in ka ga dama ka yi sallar ka a zaune in ka ga dama ka yi ta a tsaye in ka ga dama ka zauna an kusa tashi ka miƙe in ka san rubuyi ake ko nisbi misali sai ka miƙe ba wanda ya matsa ba sallar na bula kana da wannan fuska sallar farin lafiya ka ce idan liman ya sallah a zaune ko ba ku yi ko ita ce a farilla amma a nafula kana da damar yana yi a tsaye ka zauna in ka gaji kafa na ciwo to zauna a a zaunan ma ka mutu tuwe a wanka a gida wani mai to sai yace wa ba'du ha qa'idar wani sakin ta a zaune hadisi na 400 da 30 da 24 ana Aisha radiyallahu anha qalat ana Aisha Allah ya kara mata yadda tace ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا ban taba ganin annabi alaihi salatu wasalam yana karanta wani abu a sallar dare a zaune ba hatta idza kabbara wato hatta idza kabbara qara'a jalisa haka ne ko hatta idza kabbara har sai yayi kabbara na oke hatta idza kabira har sai da ya girma sai bayan ya girma sannan to zai fara yin wannan amma lokacin da annabi alaihi salatu wasalam yana kan ganiyar sa baya zama in zai sallah baya zama kaga wannan yana nuna cewa kamar wato idan mutum yana da wata larura sai ya zauna amma idan mataki ne mai karfi a jika ai ya kamata sallar minti sha biyar da za a yi a sai ya zauna ba domin za zai iya zuwa wani abin na wasanni ya yi rabin awa a tsaye wani yana iya zuwa ya kalli real madrid da barcelona a tsaye za a gama har a tashi yana tsaye ba gurin zama su ba guri zai iya wannan zama amma ba zai iya tsayawa tsayawar da zai gana da allah ba zai iya ba duk wannan rainon zuciya ne in kare ne da lalaci to haka za ta tashi ma lalaciya kuma zai iya bin layi idan za a bada idan wato za a bada scholarship kuma awa biyu za a yi ko sallah ba za shi ba kan ya tafi a ba a kira shi kuma yana tsaye ko zama ba zai ba ka sannan malamin makaranta zai shiga ya lakta wani kuma a ɗaliban ma dakta zai shiga ya rasa guri yana tsaye malamin yana laktar nan two hours malamin ka ganshi ko tun da ya shiga bai zauna ba shi ma ɗaliban haka tunda ya shiga ba guri a tiyatar sai ya nemi guri ya tsaya har a gaba amma ba wata sallah da zaka ce an yi ma ita an yi awa sai a tsaye babu duk sallolin da zamu zo nan gaba mu biya ba wanda za a ga ma an yi awa sai a tsaye babu ko awa biyu babu in magana izu ɗaya ake minti nawa ne in ka samu malamin da zai ma hadiru minti nawa ne ya juye izu ɗaya saboda haka wannan shine take cewa hatta idza ka jira qara jalizan har sai da annabi alaihi salatu wasallam ya manyanta sai ya rike yin karatun sa zaune fa idza baqiya alaihi min as-surati 30 aw 40 idan ya rage aya wato 30 ko 40 a wannan surar eh 30 aw 40 ayatan in ya rage aya 30 ko 40 har tunda aka ce in ya rage aya nawa ke biyawa kenan mun biya a baya da 100 ne zuwa sama kama sai annabi ya miƙe fa qara'a hunna sai karanta saura sun maraka sannan ya rubuyi ya ci gaba da sallar sa'a shine yadda ake idan mutum ya zo ya kabbara Allahu akbar sai ya zauna ya kalli alƙibla ya ci gaba ya ci gaba da karatu bayan ya rage aya 30 ko 20 ko 40 sai ya miƙe ya karanta sauran a tsaye sannan ya tafi rukuyi raka ta biyu ma idan yana son zaman haka zai kuma yi sai dai bambancin sa annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa cewa ana bawa wanda yi sallah a zaune ana ba shi rabin ladan wanda ya aje amma dai ka samu kai ma da babu gwara ba daya ko yawa saboda haka wannan shine na ai mana ai mana zai ya zama ake tarabbuyi a ya tarabbuyi yake kashi nan mala aliyu ya irin wannan zama haka ake zama aganci kaga wannan sai ka daɗe kana tilawa in ka samu alaran bobi sosai ta ga wani sai zai izu goma yana wannan zama ko ya kafa ba daga nan sai a miki ka gane yawa ba danna waya kuma ba qur'ani kawai za a biya yawa ai kan mutun ya jera bin liman ne ai masallacin ba ke to ba ya dauko waya sai sai yace kuma a zaune yake sallah to da haka babu wannan gaba ɗaya sallah ake yanzu to kaga wannan ya nuna cewa wato za a iya yin sallah a zaune alhali kana da ikon yi a tsayin ya halatta ma sallar nafila sannan kuma an ga baka falalar wato sallar dare an kwaɗaitar da kai a kanta hadisi na 425 ana aisha radiyallahu anha ummul mu'minin an karbo daga rana aisha Allah ya kara mata yadda uwar mu'minai anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli jalisan sai annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah a zaune fa ya qara'u wa huwa jalisun ya karatun sa a zaune sa faida baqiya min qira'ati nahu min 30 idan ya rage aya 30 a karatun sa a qira'a a ayoyin da zai yi aw 40 aya ko ayoyi 40 kama zai miƙe fa qira'aha ya ƙara su daura ko huwa qa'imun yana zai thumma raka'a sannan zai tafi ruku'i thumma sajada sannan ya sujada ya fa'alu fi raka'ati thaniya mithla dhalik raka'a ta biyu ma yadda ta farko haka zai fa idza qada salatahu nazara da ya ila da sallarsa ko sai duwa ya gani in jira na Aisha fa in kuntu ya kaza ta haddasa mai sai duwa ya gani idan ya ga a farke nake ido na biyu sai ya tattauna sai su hira cikin dare sai tattauna da Nana Aisha wa in kuntu na'ima ittaja yace idan ko ya gani ma bacci nake sai ya zo ki ma'aikacin gida ya dan yi wacce gaba alfajir ya kullu shine wa ran sai akwai fikiyo da yawa ana bayan wancan bayanin da aka yi na halaccin sallah a zaune an kuma da kwadaitarwa a kanta an kuma yi bayani cewa sallar nafila idan ba dole ne ba dole ne sai ka ta yi iyali kawai in ma ta da jaji ba ka iyali ta kawai ko wani ya taba kamun kara wajen shekara za a shekara goma ya ce mu wai wata wata ɗaliban ya aura shi kuma gashi sarkin sallah kawai ya tafi ta ne sai kitaji zai zuba mata ruwa kaza akwai hadisi da yake ta kitaji tana dago ya tafi Allah ya rika Allah ya rika kawai take mata Allah ya rika ai ina ba guri ya kumbura za a yi kaza kaza kaza Allah zan taje da jami'u Allah ya je sai da yake fara muka ce to waye za ka kai kai waye ce waye ce waye za ka na ce ai shi aikin nafila kwadaitar da mutum ai shi abin da ya kamata kai kenan kwadaitar da ita za ka yi abin ka zo ga wannan sau da haka in ka kwadaitar da ita wajen sai dai ka tashi wallahi ka ga ta ne wani lokacin ma ita za ta ce ma ka tashi ta tashe ka da tsanku kwadaitar da ita za ka yi duk wani aiki alkhairi kana so iyalin ka wanda ba na wajibi ba kokari za ka yi ka nuna musu romansa to za ga wallahi sai sun fi kai amma idan ka matsa ita mace jin rashin karatun ta in ka matsa mata sai ta kure ka shine dabi'a ta in ka matsa mata sai ta kure ka za ku wasu kuma Allah ya taimake su masu wannan ɗabi'a masu kirki sai ga su kuma sai yanzu kwanan nan wata baiwa Allah da sai mun complain idan ta tashi sallar daren ba mun da zai zage ce maciya ta kuma ki kwanta tsinan niya in ta zagin ta Allah duk abin da yake nema ba za ki samu ba ni dai wallahi ko a wannan satin ban taɓa ganin matsala irin ta wannan baiwa Allah ba ta ce mu wallahi malam ta ce kullum sai ya tsine mu tace kuma wallahi ban san me ne wata ba qur'ani idan ya shigo ga tana biya wa ƴaƴanta da cikin ta kuma ƴaƴansa zai tashi zai ku tashi ku tashi kan ba dadi ko kan ba dadi ko wallahi ni dai bayo Allah nan tana bayani na dau mun tana ina kallon ta kawai mamaki ne wato tana so ta ba Allah ɗari bisa ɗari ta ɗora ‘ya'yanta a kan tarbiyya amma wallahi ‘ya'yan cikin su amma ya hana na ce ikon Allah wasu kuma mazaje yanzu kuka suke da watan su su sun ki su ba Allah amma shi ga shi watan su tana bin Allah amma sam shi ne da nake gaya wa dakta yake cewa amma zawaki ne nake kwarai ko zawaki shi ne mai yawan auri kika shi ne in ba da wannan ɗabi'ar ba duk da cewa dai duk da hakan kan ba daɗi babu wanda zai haka na yawwa yawwa saboda ita ta zo da ta yi lasin ai dama da muka da ne wannan magana ta ce ba a rubu ba ko shi ne uwa uba ba amma ba ya iya neman kuɗi akwai kuɗi kuma sosai sosai ɗan kasuwa ya iya neman kuɗi sosai shi za a zama wannan zawakin ma zai iya bibiya da ya yi watakila sannan sai ne wata tambaya da ce bayan na gano wannan abu sai nake cewa ke ce matarsa ta nawa ta faɗi ta wajen goma misali sai na ce to kowace daga cikin shekara na wace sai na lura cewa ya samu sa'aba ba wadda ta yi lafi ta daɗe irin shekarun da ta yi yanzu da shi kowace in ta zo rabinta take yi a wajen rabin ta to ita ta wuce wannan kun fahimta ta wuce wannan shekarun zo da aka je rauto wato kwakwalwar ta ba juyi yana ganin cewa kawai ta dusa masa bajin din da gaba daya wallahi ni dai na dade ban ga mugunta da zalunci irin wannan ba na dade ban ga irin sa ba ita yanzu duk abin da zai je zoyayyen da ne tunda daga ne zai dauko ta shine uwarta shine ubanta a gane ba ta ko a nan tuna ne za ɗan uwanta sai dai ta wata hakuri saboda su a garin su tace idan yanzu rashin hakuri ya sa aka kafo ki to za a kai miki gori ba haka take wannan hakurin Allah gaskiya wallahi wallahi wasu mazan sun ji shiga wuta ba wai iya mata ne da ake faɗa cewa wai mata mutane su ta wara baki suna cewa wai wai mafiya yawan ɗan wuta mata ne su mazan fa su mazan fa wannan ai zalunci ne tsantsa lato to kaga kiyamul layli kuma abin da nace mata nace wannan sallar daren da yake ki cigaba da yi Allah zai baki mafita wallahi in ya taso yanzu in dai ba zuwa zai hankali ki wai kika cigaba da sallah duk inuwar da zai miki shine shine da ta yake ai inuwar ta zama albarka albarka ce dan Allah ba ta kare bane kawai ka ce Allah ya tsine miki sai Allah ya ce to shi ne abin tambaya kawai sai ya ce to wane mutum saboda haka wannan shine qiyamul layl zamu ji fawaid din nan gaba Allahumma amin to wannan shine tace idan a farke yake sai idan a farke take sai su hira idan kuma bacci take sai kyale sai koma ya kwanta shine wa in kuntu na'imatan ifraja idan bacci nake sai shi ma ya kashin gida shi za ka ce qiyamul layl mu fahimta da kyau jama'a ga wani karin falalar wallahi shine dabi'ar magabata sannan shine kasuwancin mu'mine kamar yadda malamai suke fada dabi'ar magabata kuma kasuwancin wato mu'mine sannan duk mai san ya rabauta a wani abu da kasa a duniya ba kasa shi a gaba to ka rike kiyamun laili domin lokaci ne da kake munajati da ubangijinka babban munajati ka rike kaiwa Allah kuka kana roƙonsa falalarsa Allah madaukakin sarki ya shige ba domin ya wancewa ta ta dafa junubuhum alal mazaji'i yad'una wa rabbuhum khawfan wa dam'an wa mimma razaqnahum yunfiqun kaga kuma kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastakbirun Allah yana ta yaban masu kiyamun layli saboda haka mu dage wanda abin da ya shafi kiyamun layli mu je zuwa akwai wata fawaida a gaba mai babu salatin laili wa adadu raka'atin nabi sallallahu alaihi wasallam fil laili babu da yake magana akan sallar dare da adadin raka'o'in da annabi alaihi salatu wassalam yake yi a dare dare a dare wa annal witra raka'atan ita wuce mu sani cewa raka'a guda ɗaya wa annal raka'atu salatun sahiha idan da mutum zai tashi a bakare sai ya salla raka'a daya saboda gudun kullu al-fajr misali biyar saura minti goma sha biyar al-fajr zai kullu sai mutum ya farka biyar saura minti ashirin da biyar ya ji ban ɗaki ya kama ruwa ya alwala yana fitowa sai ga ai biyar saura minti alfijir saura minti hudu ya kullo to ya halatta ya raka a ɗaya da kulluwan nan ya sallama don ya samu falalar daren kawai shi kenan karka ce a shi kenan lokaci ya kuri kallon lokacin ka ga kawai kai raka a ɗaya ya isa ya halatta yawa to wannan shine to sai yake cewa ana Aisha radiyallahu anha ana Abi Salama ibn Abdurrahman annahu ta'ala Aisha Abu Salama ibn Abdurrahman ya tambayina na Aisha kai fa kana salatu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan ya ya salla annabi alaihi salatu wasallam ta kasance a Ramadan ya ya annabi yake fa kana sai tace ma kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'a annabi alaihi salatu wasalam baya dadawa a cikin ramadana baya dada a sallar ta dare baya dada a kan raka'a goma sha daya yusalli arba'an kuma yadda annabi alaihi salatu wasalam yake yana yin sallah raka'a hudu to a raka'a hudun nan a nan ne wato malamai suka yi bayani cewa yaya yanayin ta yake wasu suka ce sifofin azhar a raka'a biyu a yi tahiyya a ƙara biyu ake yake yi wasu kuma suka ce a biyu ce a yi sallama kuma biyu a yi sallama amma za a huta shi za ka kira sallar tarawu in an yi hudu a ɗan huta in an huta sannan a kuma tashi a ƙara hudu wannan bayanin malamai suka yi saboda haka duk wanda ka ɗauka ya yi amma dai abin da ake kira tarawi dama shi ne a yi huda huta hutawa shi ne a yi tarawo a can ku an ce barbarci ne ba larabci ba shi ne a can saboda haka iyamun laili ta hajji duk sunan sallar ne iyamun laili sallar dai da kai wannan ta bayan isha din ta dare ita ce iyamun laili ta hajji kuma wata kai bacci ka farka duk su ne to saboda haka idan mutum ya raka a hudu zai yi sha ɗaya yana yin sha ɗaya ko yana yin da yawa tsakoyi da yawa to idan ya yi hudu ana so ya huta sai kuma tashi ya hudu inda ya ƙi huta ba ba wanda ya wale bi shi ya ga zai iya shi kenan to to saboda haka wannan shine sannan anan kun ga a baya kai annabi alaihi salatu wasallam an ce baya dadawa hadisin da ra'ayin jaji shi Muhammad Nasir din Albani ya dauka a kiyamu Ramadan ko salati tarawih yana da zata sai littattafai akan wa'annan kiyamu Ramadan ko salati tarawih za ga ya kawo wannan maganar cewa ba za a dada akan sha da yawa amma da yawan malamai ba su sallama ba saboda za mu zo mu tada hadisi ibn Umar na Bukhari da Muslim a nan gaba da annabi yake cewa salatul layli masala masala saboda haka idan kai kaga zaka tsaya a sha ɗaya bane mai idan kuma kaga zaka wuce nan kamar yadda zaka ga in kaje Saudiya zaka ga ka 33 ake da 30 ma ya fi da uku ke idan za a wuce ne biyu ake in an zo bayan sallar isha'i a goma ƙarshe idan da uku za a yi an kuma zuwa kuma a ƙara sha uku talatin da shida za su ke to daga baya aka dena saboda wani hadisi da zamu tara maybe fatawa suka yi wa kansu la yutra ne fi laila annabi yace ba a wuce biyu a dare daya to saboda haka yawan rakawoyin idan shi ka dauka shi za ga imam malik hatta adon ayyu 36 ya dauka da yawa din haka tun karkaza a yi matul mazahib kowa akwai abin da yake ganin shi ya bi saboda haka abin da ake so da ramadana da wajen ramadana abin da ka ɗauka ka ga shi ya bi ma wanda ya mai kar ka aibata wa wanda ya ɗauki sabanin haka an fahimta da kyau ku to wannan shine abin da ya kamata a kiyaye to amma wannan raka hudun fa da aka ce annabi yana yi fala tasal ko fala tasal an hutunihinna kar ka kar ma ka zo wa tambayin kyau abun nufi wato kyansu ya kai tsaiko eh kar ka dauka yar baki ba yawa ba lada ce ba ita wace wa dulihin da tsohonsu an ba mu misali a wani hadisi cewa za a yi ba za a karanta izu goma a raka daya ko a gama bakara da ali imran ko nisa'i da ali imran misali a raka daya kai ka san tsawon ta ya kai nawa abin da ake so sallar da ana so wato tsaiwata fi tsawo ta rana ce ake so ka yawaita rakawai amma ta dara an fito tsaiwata fi tsawo a sallar da to sai yace ne tun bai salli arba'an bayan ya yi kyawawa masu tsawo guda hudu sannan in ya huta zai tashi ya kara hudu fala ta sal an hutunihinna wa dulihinna su ma karka so ma tambayar wato kyansu da kuma tsawonsu abin nufi kansu da tsawonsu ya kai tsaiko sun mai salli salatan daga nan sai annabi kuma ya tashi ya kara uku shi ma wacce zubar da na faɗa ita ce malamai suka yi bayani a kai ko dai uku gaba ɗaya ko a yi biyu a huɗa a yi biyu a yi sallama a ƙara ɗaya a yi sallama ƙala ta aisha na na aisha Allah ya ƙare ta a gare ta ta ce wa kuntu sai na ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah a tanamu qabla an tutira kana yin bacci ne kafin ka yi wuturin kana dan ka gingida kai bacci fa kana zai ji ya Aisha ya ce Aisha ina ainayya kana ma ni ai kin san ma na kwanta idanuna ne suke bacci wala ina mu kalbi amma zuciya ta bata bacci ko alwala da annabi yake miƙewa yayi in ya tashi ba wai dan alwala ta kare wani yana yi ne kawai wato ibadata dan ibada dan ƙara kusanta kansa zuwa ga Allah da ne matsala shi bacci ai sababi ne ba shi yake karya alwala ba to baccin annabawa kuwa baccin annabawa idanun su ne kawai yake rufewa zuciyar su tana farki haka idan zuciya na farke duk abin da zai faru sun sani shi da duk mafarkin su gaskiya ne saboda ba sa bacci irin namu duk mafarkin da annabi ya yi ya tashi ya faɗa cewa ya yi mafarki to gaskiya ne daidai yake da wahayi da wannan ji ne sai ce wala ina mu kalli zuciyata ba ta ba annaba ne za ta salam yana faɗa wani hadisi daban wanda hadisin bilal wanda yake cewa alaikum bi qiyamil layl ba fa'ida da nake so mu ji na hore ku da yin sallar dare domin ta sallar dare wato halayen mutanen kirki eh da abu fa inna hu da abu salihin halayen mutanen kirki wanda suke kafin ku sannan kuma annabi alaihi salatu wasallam yace wa inna qiyamal layli qurbatun ila Allah ku sani cewa qiyamul layli yana kusanta mutum zuwa ga Allah sannan wa manhasun anil ismi tana hana mutum sabo in dai mutum zai rika kiyamun layli to zai daina sabo wa takfirun li sai zai rage sabo wa takfirun li sayyi'at sannan tana kankare zinubai masu yawa sannan kuma wa matsiradatul lidda'i sannan anin jasadi wallahi cutar da take ta damun ka ka ta gane ya take Allah zai yayi ba yanzu wanda wata cuta ta tashi a gaba aka ka riga da mai to zai yawo ne da gaba haka ko wanda za ka ana ta gwaje gwaje an bota biyar ana zuwa Aminu Kano sai gwaji yake yasa in dai Allah zai waye shi dama ya rika tashi kiyamul layl wallahi za a gane ko kuma a nemi cuta a rasa sai aka yi sata ga wajen yamun laila idan gwajin ne aka ce je kullum ba kullum zai je ba ko su to da aka yi saki yamun laila a gaba mutukar yana da kurza ai yamun laila ka fahimta da kyau tunda ka sa wutirin ka kullum za ka yi to ake kawai da cikin daren kawai cikin daren nan kuma ya kama fa tun daga karfe ɗaya zuwa ƙasa to matasan mu yanzu wani yana hawa kan social media za ka yi karfe biyu yana kan he online ko to shine misali kasa dare yanzu kuma lokacin da yake shiga daidai lokacin da ma ya fi kowanne tsaya dan za mu zo na gaban mu biya amma yana tashi ko yana downloaded ko yana wasu abubuwa online idan kana da wasu matsaloli ka sa wannan kiyamun lai kawai wato tafa'i da wujirinka da ake wada wujiri ko raka uku kuma ita daren bawan Allah ka ga yadda Allah zai da kai Allah zaka sha mamaki saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye cuta tana barin jikin mutum za ga mutum cuta ta bai ai kaga abin da Annabi alaihi salatu wasallam ya ga Abdullahi dan Umar kenan yace ma da lana Abdullahi dan Umar law kana yusalli min al-layl ina ma dai yana sallar dare da yana yi wani dira sai Annabi yace ina ma Abdullahi dan Umar yace daga ranar bai ƙara fashi ba har yau duniya daga ran da annabi yake mutumin kirki ne abdullahi sai dai sallar dare kuma fashi baya yi tun daga rana ya dau gaba har ran da ya bada labarin hadisin yace har zuwa lokacin yace bai ƙara fashi ba saboda haka kiyamul laili tana da fawaid sosai da sosai ya kamata wato a yi jita ku aida Allah ya saukar da yayi wannan mujammil kumin laila illa qalila nisbahu aw yanqus minhu qalila daga lokacin annabi ya rika kiyamul laila har sai da kafafuwan su suka kumbura a sai da suka kumbura a daidai lokacin sahabbai suke cewa da shi wasu suka ce iyalan su suka ce ya rasulullah ubangiji ya gafarta ma ya yace afala akuna abdan shakura ba zan zama bawa mai godiya ba Allah ya gafarta ma amma kuma kana matsawa kanka yace to ba zan zama mai godiya ba saboda haka duk wanda yake cikin matsaloli abubuwa sun sarkake ma sun yawa ka rika sallar dare kuma wallahi akwai wani abu za ka kana cikin nishadi in dai ka tashi da samu ba za ka rika muzurai ba nishadan wa ba tashin kake kai duk wanda yake da yawan kuma da breaking ba zai samu mutum ba ba zai kama ka ba Allah amma abin da kai ce za ku ga mafi yawanci manya yanzu suka ɗau wannan abu za ga wasu yawanci da tije duk inda hudu take wasu manyan sun gama wuce bacci ya ƙare mu matasa mun fi kowa buri amma kuma ba ma sallar dare Allah kuwa dan yanzu da za a zo a rufe kofar nan ya girma gwamna ya zo ya bada booklet duk sai samarin nan sun fita sun ban manyan gaba ɗaya kowa ya cika tasa da bukatu a ce kowa ya rubuta bukatarsa kawai a bada booklet kowa a ce ya rubuta ma booklet duk matasa ne za su ce ma booklet Allah kuma za a cika ta da wuri kafin ka je ne wannan mun bar duk manyan a ciki mun fice to amma bukatun mu da yawa amma mun ki kowa zuwa ga wanda yake bada yake biyan bukatun shine matsalar to wannan hadisin yana koyar da mu ana so mutum ya tsawaita karatu a sallar dare sannan mu sani cewa hadisin ya gaya mana annabi alayhi salatu wasalam idanunsa su suke bacci zuciyarsa ba ta yi wannan kusuciya ce ta taka sannan kuma yadda shari'a ta ba da muhimmanci wajen sallar wato wuce sannan kuma mun gane cewa zai kiya mun laili makarantar tarbiyya haka suke kiranta madrasatul litarbiyyati wal ali litarbiyyati imaniyya makarantar tarbiyyar imani in kana so imanin ka yi tsaya tak to ka rika sallar dare hadisi na 427 ana aisha radiyallahu anha qalat قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعه da na ji Allah ya kara mata yadda ta ce annabi Ali da ta sallallahu ya kasance yana sallar dare raka goma sha uku min hal witru amma a cikin akwai witri kun san dama witri shine sallar da ba ta rabuwa odd number idan mutum ya yi da ɗaya sunan ta witri shafa'i da witri a gurin bahaushe aka samu saboda sura nan ta suratul fajr wal fajr wa layalin ashr wal shafa'i wal witr to shine yake cewa shafa'i da witri amma raka ukun da zaka zo kai sunan ta witri sha ɗaya da kai junanta wutiri ɗari da ɗaya da kai junanta wutiri shi kuma shafa'i shi ne ibin lambar duk wanda za ka rabu daidai shi ne shafa'i to sai ake bin sa haka an yadda shafa'i da wutirin amma an kai raka sha ɗaya junanta wutiri wutirin laili ka yi sallar da rau ka yi wutirin ka to saboda haka wannan shi ne abin da ya kamata mu kiyaye daga ci akwai wutiri raka a sha ɗayan nan wa raka a talfajiri da raka a talfajiri kaga sha uku kenan shi za wasu suka ce da hadisi yanzu yana magana annabi yana raka a sha uku sai suka ce ya haddara ka asal gaji kamar ra'ayin su Muhammad Nasir Din Al-Albani ke amma na'am na'am sai Allah ya ba shi ikon farka da dare da mu samu amsa wata gila hadisin gaba ana Aisha radiyallahu anha hadisi na 428 ranar shi Allah ya kara mata da an aswad daga aswad kala yace zaltu aisha na tambaye na aisha kai fa kana salatin nabi sallallahu alaihi wasallam bil layl ya nan yake sallar dare kala tace kane na mu awwalu awwalahu ya kasance yana bacci a farkon daren wa yaqumu akhirahu karshen daren sai yake aga yanzu da ake da longa dai duk wanda yake so more sallar dare ka kwanta bayan takwas kawai karfe tara ka kwanta wallahi duk inda karfe ji ka miƙe za ka tashi da ƙarfinka ballantana ba in ba biyu yake zai tashi wace uku daga karfe uku ba har zuwa biyar kai ba za gaya ba daga karfe biyun duniya har zuwa biyar na ko har kiyama ta tashi lokaci ne da ya fi kowanne tsada wannan lokacin ne Allah yake tambaya kamar yadda za mu ji hadisin gaba cewa hal min sa'ilin kai mai tambaya akwai mai roƙo a wannan lokacin ne ai ta za ka ga ka je ka tambayi yan boko za ka ga har wanda suke medicine da wasu karatu suka a jami'o'i ai za ka ga daga riwarsu wanda suke da religious mutane a cikin wallahi na abin daga nasarar karatun su akwai sallar dare dan za ga bayan wannan karatun da ake kwana ana yi za ka ga su ka shiga jami'o'i ka gani za ka da lokaci yayi dare na tsara sai ga yarin da Allah hausarsa yayi alwala ya tace ya sallah yana da kokolo sosai typhoid yake da amma wallahi yana sallar dare yana sallar dare su sai ga komai ya tsaya wato ya tafi yadda ake bukata sallar dare bawon Allah sallar dare sirri da zaka zo ka rika wasu malaman ka kana ta bin kana son su baka sirri a kana maka lawuni sirri ga sirrin nan na gaya muku yanzu majana wallahi shi ne wani zai ta jama rai wai ba ba zai gaya ma mai sirrin ba wani zai kawo shi wani abu wannan shi ne sirrin la na kasu wala ziyada sirrin shi ne ka bi dare malam wallahi lazim idan kana bin wannan daren ku wato sai ka gaba Allah kada abin dare kuma zuciyarka da kyau ce to bai da rai da kai ita bin dare amma wannan shine sirrin ina ƙara ga mu sirrin to ka bi dare kuma idan ka fahimci yanayin ka kai ka fi kowa sanin waye kai kana da rauni to sai ka rike karshe karshen daren har ka saba misali alfajir na kullowa karfe biyar to rika tashi minti talatin ma ya ishe ka tashi hudu ala gafa ta malam har ka saba daga nan a time goes on sai ga ka saba jikinka ya saba sai ga kana ƙara lokacin ko ba alam zaka miƙe Allah lokacin nayi zaka tashi lokacin nayi ba alam zaka miƙe a ba ku gani da azumi saboda sabo sai ga a wannan kwana 20 din 30 sai ga ka saba har bayan azumi sai ka koya wa kanka ko ma bancin dole saboda ka saba a iya kwana 30 din saboda haka duk wanda yake zan rabota ta kore in ma duniya kake so ka bidara zaka ga na'am to kaga annabi alaihi salatu wasalam yana yin bacci farkon dare shi za ku ga an ai makaruhi ne yin hira bayan isha'i makaruhi to su magabata zuwa su kwanta kuma ga wata ɗabi'a su suna siyasta ana kailula suna yin kailula kaga da ƙarfin mutum kuma in dare bayan isha'i ya kwanta ai bacci gaba ɗaya da ake cewa ana so mutum ya samu na awa takwas a rana ai ka gama samun wanda kake yi ba ya fi awa takwas ne wannan shi ne saboda haka a dage da wannan yana da fawa'id sosai akwai baganganu da malamai sai da yawa akan kiyamun laili ba fagen bari ba lakta muke wa karatun hadisi muke amma dai sirrin shi ne bawan Allah ka rike dare kawai yawa to annabi alaihi salatu wasalam ya kasance yana yi a farkon dare bacci wai koma aka da fa yusalli sai ya zalla sun mai yarjewa ila darashi idan idan ya zalla daren kuma sai kowa kin fudarsa ya ƙara kashin gida fa idza adana al mu'adhdhin wa saba da ya ji min kiran sallah ya kiran sallah kuma wa saba sai ai istiqaza sai barka kaji yake nuna ma wato farkin annabi alaihi salatu wasallam bai da nauyin bacci bai da nauyin bacci domin an gaya ma cewa zuciyar ce wato idan ne ke bacci zuciyar ba ta yi duk abin da za a yi yana ji fa in kana bi hada hadatun hadatun idan annabi na da bukata kuwa maybe ta iyalinsa a wannan daren bayan ya farka sai biya bukata in ko babu am ifta sallah sanne ya wanka wa illa in bai da bukata to da sai alwalansa wa qarar da ifta sallah hadisi na 429 ana aisha radiyallahu anha an masruq an karbo daga masruq yana cikin manyan ɗaliban ta guda uku da muke yawan faɗa ali ta sallu aisha na tambayi na aisha ayyul amali kana habbu ila nabi sallallahu alaihi wasallam wani aiki ne ya kasance mafi joyuwa ga annabi alaihi salatu wasallam ala sai ta ce adda'in wanda aka dawama ne ahabbu al amali ila allahi adwamuhu ko adwamuha wa in kalla kullun ka rika yi shi Allah ya fito shi kuma annabi alaihi salatu wasallam ya fito shi ma kullu sai nace mataka ne ya kumu sai sa masruk yace wa nana ya ce karbe nawa annabi yake tashi da dare sai tace masa kana ya kumu ila sali asari yana miƙewa da zarar ya ji zakara ya fara tsara shine asari miraki ko me yawan tsara kaga wato shi za a ga mafiya yawanci da magabata suna ciwon kare muku yanzu zakarin duk an cinye su sai na gidan gona to na yau sai gidan gona ka kwanta kana bacci kima baccin da yi to saboda haka yana nan shi yan sharbai da ji kawai sai ka ji ka tasa amma wannan zakarin za ku ba yi za ka taba gaya muku na ce a cikin mutane wanda suke mujabu da awan akwai imam ahmad bin hanbal kaga saboda ajiye wannan wani zakaran sa kullun sai ya tashi sai da bin mutayyib kai abuwa kullun sai ya tashi saboda kawai zakara da dare ya tsala lokacin malaiku sun fara hurgawa isa annabi alaihi salatu wasallam yace kar ku zagi zakara haka annabi yana ci wanda annabi ya hana zagin saboda yana da nasu alkhairi to da dare ya tsala wannan dare ya fara yi lokacin wato ubangiji ya fara tambaya mala'iku suna wulgawa shi kuma zai ta tara to su kuma magabata da sun ji taran nan tsakiyar dare jawabin laili sai su farka kawai shine wata rana sai ibn al-musayyib ya makara da karanta da taran ya ji ba kullun shi yake ya kai sai makara sai ce kada Allahu saukai wai irin ya ji takaici yau ya makara sai ya jawo jin zakara cewa Allah ya wannan muryar da kake da ita yau da baka yi mana tara mun ji ba Allah ya cire wannan muryar dai zama kurma wallahi zakaran gaba ɗaya zai kurum shi ne mahaifiyarsa ta ce da shi ta ji addu'a ce ta ji zakara ya daina tara ta ce ka gani ko wannan addu'a da kai wa zakaran nan ita ta tabe shi yana cikin mutanen da suka yi addu'a cewa Allah ka yi kaza Allah yana amsa ba to yawa zakara addu'a da wani mutum ya yi wa shi ba Allah ya kurunci yake kawai sai ka da Allah sauta Allah ya yanke muryar shi ke nan zai zai fara a zai dai a yanka shi wannan saboda haka yana da wani wallahi yanzu ko a gidan gona ta ajiye shi ba zai tashi ba ba wai zakara ba Allah ba zai tashi ba to sai yace a tarik din kenan shine wanda yake mai tsara ne to kaga wannan hadisin yana koyar da mu abu sai yana koyar da mu da wama kan ayyuka na alkai duk kankanta sannan kuma abu na biyu ana gaya mana mu rika yin iktisadi kokarin bibiyar abubuwan ibada eh da kuma barin zurfafawa mu abin da zamu iya domin a hakan zai sa ni kai sannan hadisin ya nuna mana cewa lallai kiyamul laili an shar'anta mana kiyamul laili ko da raka'a biyu to idan mutum ko da yake akwai gaban da nake so na ana Aisha radiyallahu anha hadisi na 430 ana Aisha radiyallahu anha qalat da Aisha Allah ya kara mata yadda tace ma alfahu saharu indi illa na'im ma alfahu saharu indi ai ma wajadahu saharu alfijir bai taba riskar annabi alaihi salatu wasalam ba lokacin sahur bai taba riskar ba indi a guri na illa na'imun face ya ka gida a lokacin ya gama sallar daren sa ya zo ya ka gida ta anin nabi sallallahu alaihi wasallam tana nufin annabi alaihi salatu wasalam wannan kaga tana nuna ma cewa annabi alaihi salatu wasalam yana yin sallar ne a ne a farko a tsakiyar daren ya karshen daren ya tsaya ya huta ko farkon dare zuwa tsakiyar dare sannan karshe ya huta har ya ka gida hadisi na gaba wannan hadisi na gaba na nana Aisha 431 ana Aisha radiyallahu anha qalat nana Aisha Allah ya kara mata yadda tace kullul layli autara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dukkan dare annabi alaihi salatu wasalam wato yana yin witri a cikin wannan daren gaba daya dukkan dare wanda hawitru ila sahar har ya tike wato da wato da wutirin nasa zuwa sahur to shine wannan suka ce ka fahimta da kyau ba duka ake nufi ba abinda ake nufi da duka shine wani lokaci annabi alaihi salatu wasallam ya yi wutirin sa a farkon dare wani lokaci kuma ya yi a tsakiya wani lokaci ya yi a ƙarfi to kaga ya game duka daren kenan to abinda ake nufi kenan kar ka dauka wai in ya fara tun bayan isha sai alfijir ya kullo ba haka ake nufi ba to shine idan mutum yanayin sa ya fara kamar yadda annabi ya tambaya annaba sai dawo bakar yaushe kake wutiri yace shi farkon dare yake annabi ya yaba masa yace ya dace yace sai na Umar kai yaushe yace ai shi dare ya tsala yace kai kai karfi ne da kai haka annabi ya gaya masa kana da karfi to idan mutum yanzu yana jin tsoron tashi da dare bayan sallar ijayi kamar yadda wasu suke yi tashi ya wujirinsa ta bi zuwa rabbika la ala da yake biya ga wanda muka biya a baya da kulli ya ayyuhal kafirun raka a biyu farko da ikhlas da balaki da zata a raka a ɗayan karshe yayi idan ya tashi da daraba in yanzu longa na yi ake sai bacci ya je ka ko da yake ma wanda bacci yake yi zai wanda ba sa tashi ne yawa bacci zai je ka inda za ka yi bacci longa na yi sai ka je kai fitsari ma ya dame ka tunda sanyi ne ai da dare ka tashi fitsari tunda shi yanzu ba zafin da ruwa zai yi evaporate daga jikinka to sai ka tashi fitsari kai daga nan sai ka tashi kai sallah to idan mutum ya tashi cikin daren bayan ya yi wutiri ya zai sai ci gaba da yin salloli biyu biyu biyu biyu ba zai ƙara wutiri ba ba komai ya yi ya ta yin ko nawa ya ga dama ya abata shi kenan kawai babu wani zancen wata wata warɓaɓɓiya da ake bayarwa cewa wai ya ƙara ɗaya ya haɗa 1 plus 1 is equal to 2 Allah za ka yi haka wai wannan ɗayan waye su zai ƙara ɗaya wai ya haɗa da wata ke ai alaga ba ta malam wancan ta tafi sai shi da ka sallame ta ta tafi yawwa rubabbiya ce to kaji ko wallahi kuma da zaka rutsa shi ba littafi inna lillahi ai ba to abar zan haka ya isa haka in na kawo sakan sai to zaura ta to to ya isa haka eh tarawi yawa to kaga fata wanda malamai suka ce mai sauki sauki ma shine wanda wanda ya san cewa da dare zai tashi guli man shi sai hakura da ni wato zai tashi kai sallar shi kuma ya zo kai hutirin sa karshen dare kawai da zamu biya hadisi nan gaba to ma nau ta ija alu tarakum akhiran layl so ake hutirin ku ya zama karshen dare to idan limami ya zo yanzu sai bayan ya yi hutirin sai kai kan yin sallama ka tashi ka miƙe to gwara wannan ba laifi gwara wannan saboda ka ga baya so ya miƙin wanda hadisin da annabi ya ce duk wanda ya guje ban har ya yi sallama aka gama da shi to za a ba shi ladan ko wato za a ba shi ladan kamar ya sallaci daren gaba ɗayansa aka annabi ya faɗa a hadisi ingantacce to kaga yayi wannan dabara saboda zai ka tashi cikin dare sai da aka yi sallama shi sai tashi ya karo daya har bai wuce riba yayi amma wancan fatawar ba ta da littafi ba ta da shi to wannan shine saboda haka idan mutum ya tashi yanzu yayi sallar ta bayan sallar isha yana jin tsoron kada ya je makara sai kuma ya tashi da dare bibi zai ta yi kawai kada ya kara yin wani wuce abin da ake faɗa kenan kan ya kara wuce kar kuma ya ce wa ya riga ya wuce yanzu ba zai amfani da ran ba a kai tallar ala gafar da bala ai ai ba sabo kai ban kai daidai ne ai kun ga ana digi ne ba annabi alaihi salatu wasallam yake cewa man khafa Allah ya kuma min akhiril layli sai ce fa yutir awwalu awwalan wanda yake jin tsoron wato ba zai tashi karshen dare ba to yi a farkon dare wa man tabi an ya kuma akirahu wanda yake kwadayin zai tashi karshen dare kuwa fal yutir akhiran layl to ya yutirin sa karshen dare fa inna salata akhiran layl mashhuda wa zalika afdal domin sallar karshen dare ita ce malaiku suke zuwa ki ba da shaida akan ka cewa ma kai sannan kuma wato kuma ta fi falala wannan shine abin da ya kamata a kiyaye to kamar lokacin ya tafi ko mun mutu awa daya amma da akwai oke za mu tashi babu salatul laili ba suna masuna babu da zai magana akan sallar daren ma wato masuna masuna raka'a biyu to shine bayanin da za mu dora a kai insha Allah ta'ala abubuwan da muka faɗa dai Allah ba mu ladanta wannan muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yi mana muna roƙo ubangiji da sunan sa kyawawa da shugaban sa madaukaka Allah madaukakin sarki ya biya kowa bukatun sa na alkhairi Allah madaukakin sarki ya sa mu zama da duniya lafiya an sami taimakon masallaci na naira dubu uku da dari bakwai da ashirin Allahumma musa. Insha Allah ta'ala muna sa ran za mu ji za mu kira waɗanda muka yi wannan daura da su insha Allah ta'ala za mu dora mu kara da wannan daura insha Allah ta'ala muna rako ubangiji da sunan da kyawawa da tsohon da madaukaka Allah ya biya kowa bukatun sana alkhairi masu taimakon musulunci da addini Allah ta agaza mu iyayen mu Allah madaukakin sarki ya bi ɗansu da gafara idan ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani don uwa da suke jarrabawa Allah ka yi riko da hannun waɗanda suka gama kuma Allah ka ba su nasara waɗanda suke kasuwanci da wata al'amura da suka sa a gaba Allah ka shige musu gaba waɗanda suka sa aure a gaba da wanda aure ya sako a gaba Allah ka shige musu gaba Allah ka madauka cikin sarki ka shiga al'amuran اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين